وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باين هكا السلام عليكم ورحمة الله zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka ita ce makama ta al-Imam Badi'u Zaman al-Hamzani rahimahullahu ta'ala mai rasuwa shekara ta 402 Allah mishi rahama yau wannan shine muqaddarasun mu na takwas zan mu tashi kuma mukama ta bakwai ita ce algailaniya yana ga mukama gailaniya kahin mu hara akwai dan bayani da zan mi akan saboda wannan magabata sai in abin da yake cikin littattafan su mu zahiri ne muke gani a ciki a farko dai me ake nihi ma da badi'u zaman wa zai fassara mana me ake da badi'u zaman eh a kagaggen zamani ne wanda zamani ya kaga ma'ana wanda ba a yi maimaita kamar shi ba shi yasa Allah wajen halittar sammai yake cewa badiyu samawati wal ard shi ya kagi halittun sammai da kasai wanda babu wanda ya gani a gurin shi to badiyu zaman Allah mushi rahama ya cancanci sunan nashi duk wanda ya san waye shi Allah mushi rahama Allah ji kanshi kahin shi ba a yi kamar shi ba kuma bayan shi yana da wahala eh dukkan wannan mukama da muke gani tashi muna karantawa mu san cewa abin da yake zahiri mu yanzu muke ɗauka kawai shine luga da abubuwa usulubi na larabci a ciki amma da kwai abu na ƙasa da yake ɓoye Allah mishi rahama wanda saƙon duk wata mukamar da zamu ga ya buɗe ya nasaba ta zuwa ga wani gari ko ya nasaba ta zuwa ga wani abu da kwai a ƙarƙashin ƙasa abin da yake nihi da kwai abin da yake so ya kai cimma zuwa gare shi ba kawai mujarradin zub da adabin ba kaɗai akwai abin da yake nihi zan mu ɗauki misalin wannan makama da ta wuce ta baya ita ce al'asidiyya wannan kisa da hikaya da labari da ya ɗauka da ya bada zan mu gani a cikin nan abin da Allah mashi rahama abin nan ya ɓoye na abin nan na karantarwa da kuma abin da yake nihi makasudi na ƙasa na ce zan mu samu a cikin almakamatul asidiyya ya kawo mana labarin alfatar turki wani sarmayi ba turki wanda allazi sada'a ya khada'u shabab al-arab wanda ya so ya sami iko ya yaudari samari na larabawa mu nura da kyau mu fahimta fa kana mudkhaluhu ila haula shabab wannan sarmai wanda yazo yake ta musu dadin magana cewa zai musu hidima abinda ko gani ma wannan kadan ne su laraba ne shi ba turki ne dan kabilar turkiya ne yazo ya yaudare su akan wannan abinda da ya musu na dadin baka abinda ya bayyana musu na cewa shi zai musu hidima kuma shi zai musu bauta shi bawa ne na wani daga cikin shugabanni wanda ya so ya kashe shi ya gudu kamar yadda ya faɗa dai kuma sai ya ce ma wannan isa bin hisham yau ni bawan ka ne dukiya ta dukiya ka ce ya gaya mishi haka nan abin da yake so ya nuna mana shine ila tariqatil lati dakhala fiha al-atrak ila mujtama' al-arab yana so ya nuna mana hanyar da turkawa suka shigo cikin al'umma ta larabawa ta hanyar yaudara da ha'inci haisu bada halahum bi annahum abir ta wadda farkon lamarin su sun nuna su bayi ne suka shigo kuma suna tare da mayaka na larabawa wanda suke samun fatahi a cikin gariruwa sannan suka samu zuwa ga su samu cikin larabawan su ha'ince su su yaudare su kuma da su shiga cikin su ne shugabanni kamar yana nuni akan cewa anna afshal khazzahu lisu turki wasada wannan baturke yadda ya yaudare su suka cutu a ƙarshe suka sallama ya yi abin da ya ga dama a gare su da shaja'a shi da ya samu iko a kansu kamar yana so ya nuna yana so ya nuna badi'u zaman cewa mujtama'akin da yake ciki yake magana a kansu mu larabawa yadda turkawa suka zo suka mamaye mu suka cuce mu suka amshi mulki a hannunmu zan mu iya samun mulki a kansu zan mu iya samun shi wannan a kansu nasara a kansu matukar mun mai da mu maido darajar mu wadda can da suka zubda mana ita matukar mun haɗa kanmu mun zama tsintsiya madarin kiɗa kuma yana so ya nuna mana cewa a cikin wannan mukama cewa wannan zaki da ya taho musu a cikin tsakiyar tahiya a cikin tsakiyar suna tahiyar su ya zo musu ya ce mutum yana iya shigowa ya shigo maka ta hanyar wayo ta hanyar dubara makiyinka ne amma kuma kai ma ka samu wata dabarar da kana iya kokari kai takhallusi ka hudda kanka a ƙarshe gashi zakin nan dabarar da suka yi suka hudda kansu sako ne yake kaiwa zuwa ga al'ummar da yake ciki shi yasa ya ce zan mu same shi yana siffanta a ƙarshe ya kashe wannan zaki ya kwaje bakin shi ya ce bi tsarfin kadmuli a salfan wa anfan kadhushi anafa wa sadrul la yabrahu al qalb yace inna hal quwwati allati sada'a an tajsumul arbu alayha fatasaru atkadu tanhi an majdihim yace yana so ya nuna cewa laraba ku kawo ku koma mu hada karhin mu mu koma zuwa ga maido majarkin mu da daukakan mu da darajar mu da turkawa suka zo suka kwace ta kuma yana so a ƙarshe shi yasa a cikin waƙar sai ke cewa ahadar aljillata fi baitul arabi yamla uddalwa ila aqdil karabi da yake so ya tabbatar da cewa wannan wanda ya tashi ya je ya kashe zakin wannan balarabe ne shi kuma wancan bakin bawa ne baturke ne a ƙarshe dai abin da yake so ya tabbatar mana akan cewa kuma duk wanda ya kasance makiya sun zo sun tattara mishi gare shi to haɗa ƙarhi da haɗa gwiwa da dabarar da zai hudda kanshi daga cikin wannan zalimcin ba zai wajibi ne akan shi ba zai tattare hannu ba a yi ta cutar shi a yadda ake yi a ƙarshe shi yasa kuma yake so ya nuna ma larabawan cewa idan har muka tafi akan haka ba tare ba da ba da gudunmawa da haɗuwa da haɗin kai mu hudda kanmu daga wannan kaskanci na turkawa har abada zan mu zamna cikin kaskanci shi yasa ya rihe ta da cewa la nasara ma alkhizlan wala hilata ma alhirman a ƙarshen magana shikenan a wannan mukama to shi yasa duk wata mukamar da zai faɗa ya kira ta da wani suna a ƙarshe akwai saƙon da a ƙalƙashi darasin da yake so da saƙon da yake so ya aika bayan kuma adabin da ya bada Allah mushi rahama Allah ji kanshi da gafara yau zan mu tashi makama ta bakwai ita ce al-maqamatul gailaniya yake cewa haddasana Isa bin Hisham Isa bin Hisham ya bamu labari kala yake cewa baina nahanu bi Jurjan wani lokaci muna garin Jurjan fi mujtama'in lana na tahaddas a wata matattaran mu muna ta hira wa ma'ana yawma izin rajulul arab a ran nan tare da mu akwai wani namijin balarabe hibzan wa ruwaya wajen harda da abun nan da ruwaya wanda ya kai namiji wa huwa ismatu bin badr al-fazari shine ismatu bin badr al-fazari fa afda bin al-kalam zance ya kai mu ila zikir man a'rada an khasmihi hilman zuwa ga ambatar wanda ya kauda kan shi gami da abokin jayayya shi dan jimri ba dan ya kasa ba wa man a'rada an khasmihi tiqaran da wanda ya kauda kai gami da abokin husuma shi dan wulakantarwa dan ya rena shi hatta zakarna salatan al-abdi sai da muka ambaci a salatan al-abdi da al-ba'is wa ma kana min ihtiqar jarir da kuma wulakantarwar jarir da faraz da lahuma a gare su suna ta musu abin nan cutarwa amma su suka wulakantar da suka kyale su fa qala isma sai isma bin badr al-fazari yace sa uhaddisukum bima shahadtuhu zan ba ku labari da abin da ni na gani da ido na shahadatu aini wanda ido na ya gani yace wala uhaddisukum an gari ba zan ba ku labari ga wani na ba wana yace ba ni na gani zan ce muku ya ce ma ana asiru fi biladi tamim wataran ina tahiya wani lokaci a garin tamim murtahilan najiba ina bisa ingarman doki wa ka'idan janiba kuma ina tare da dabbar hutu ina jan dabbar hutu in tahiya doguwa ce raƙumi biyu kana jaye da ɗaya ɗaya kana bisa dan wancan ya gaji ka koma wancan to na biyun nan shi ake cema janiba ya ce annali rakibu rakibu wani mahayin doki annali sai ya bayyana gare ni ala arwaka ala arwaka akan jan raƙumin shi ja'adan lugama mai kun har baki cike da kun har baki fa hazani sai da yazo dabra da ni hatta iza sakka shabahu shabahu bi shabahi har sai da gangar jiki na ta, gogi gangar jikin shi ana cikin tahiya yace rafa sautahu bi salamu alayka ya daga mure shi yace mana assalamu alayka fa qultu sai nace mishi wa alayka assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu na ce manin rakibul jahirul kalam wanne wani mahayin doki ne mai yawan mai daga murya sosai almuhi bi tahiyatul islam mai gaisuwa da gaisuwan musulunci faqala sai ce ana gailani bin uquba shi yasa kirata da gailaniya ni ne gailani bin uquba fa qultu sai na ce marhaban bil karim ma dalla da mai karamci al karim hasabahu wanda daraja shi mai karamci ce ashahirun nasabahu nasaba shahararra ce kowa ya sanka a sa'ir mantiƙuhu wanda mantiƙin shi ya gama duniya magana shi ta gama duniya faƙala sai ce cewa rahuba wadika kwarinka ya yi yalwa wa azza nadika mai zama da kai ya ɗaukaka faman an tawane ne kai ƙultu sai na ce ismata bin badar alfazari ne ne ismata bin badar alfazari ƙala sai ce hayyaka allahu ni'imar sadiq allah gaishe ka ma dalla da aboki wa sahibu war rafiq ma dalla da aboki da abokin tahiya wasirna muka yi ta tahiya falan ma hajjarna yayin da muka yi garjin rana rana ta yi kai tsakiya kala sai ce alanu gawur shin ba zan dan taba barci ba ya isma ya kai isma faƙar sahara tana shamsu rana ta buge ta ta, narkar da ganga jikin mu nan sahara ya gabata wannan kalma a muƙamar da ta wuce fa qultu sai na ce mishi anta wa zaka to kai da wannan kin ma'ana na amsa kiran ka mu je mu dan huta kin familna ila shajaratin ala in sai muka je muka kwanta a cikin wata itaciya ta maɗaci muka kwanta ƙarƙashin inuwan maɗaci ka annahunna azara mutabarrijat kamar ka ce yan mata ne wanda sun sako gashin kansu itacen nan yadda suka sabko da agsan in rassan su kamar ka ce budurwa ce mai gashi ya sabko yace kad nasharna ga da'irahunna wanda sun sako kitsan su li aslasin ga itaciya ta goruba yace tunawi hunna wanda tana dabra da su fa hadadna rihalana sai muka sabke abun hawan mu wanilna min at-ta'ami ko muka samu abincin mu muka ci wa kana zurrumma zahirul akal zahirul akal zurrumma mai guje ma cin abinci ne kun ga nan an yabi mutun da guje ma abinci ba da yawan cin abinci ba wa sallaina ba da muka yi sallah bayan wannan wa ala kullu wahidun minna ila zilli asala kowanne daga cikin mai koma zuwa ga inuwar goruba yuridul qa'ila yana nihin yayi barcin rana wadda ja zurrumma zurrumma ya kwanta wa aradtu an asna misla sani'ihi ni ma nake so in yi irin abin da yayi fawallaitu zaharil arda sai na ba bayana a ƙasa na yi kwance na yi bayana taɓa ƙasa wa aina ya layar muku huma gumdun idanuwa na rumtsewa batta mallakar su ban yi barci ba fa nazartu gaira ba'idin sai na yi duba gurin da ba nesa ba ila naqatin kauma zuwa ga wata taguwa mai manyan tozo kada dahiyata hantsi ya buge ta wa gabitu hamulaka ga sirdin ta kuma gashi an gefa shi sirdin taguwa shi aisha gabit an gefa shi ya ce wa iza rajulun na'imun ya kala'uha sai ga wani mutum shi ma yana barci yana tsaranta ka annahu asifun kamar ka ce wannan mutumin bawa ne ya zo cikin hadisi inna bini haza kana asifun ala haza fa zana bi mar'ati wanda bulugul maram ya kawo shi au asifun ko kuma mai bakin ciki nan kaga asif asif mai bakin ciki yace falahitu anhuma sai na shagala gami da su wa ma ana wasu alimi zai sa in tambaye su amma la ya anini ga abin da bai shahe ni ba wa namu zurrumma giraran sai zurrumma ya yi barci ɗan kaɗan sun manta baha sai ya halka wa kana zalika fi ayyamu mu'ajatihi kuma a wannan lokacin ya kasance kwanukan da suke zambo ni lizalikal murri ga wannan taguwa da ta kasance mai abin nan mai nono farafa a tahu sai ya daga murya shi wa an shada ya kulu abokin tahiyya ta zurrumma yace amin mayyatu dulal darisi alazzabihi alasifur ramisu falam yabqa illa shajizul qazali wa mastawqidun malahu qabisu wa khawdun talassama min janibaihi wa muhtaqilun dawirsun damisu wa ahadi bihi wa bihi sakanahu wa mayya wal insu wal anisu ka annabi mayyata mustanfirun gazalan tara'a lahu adisu idza ji'tuha raddani abisun raqibun alaiha laha harisu sata'ati mar'al qais ma'suratan yuganni bihal ajizul abirul jalisu ya ce amin mai ya ta'adulal shin gurare wanda suke kuhai amin mayya daga mayya ne mayya sunan mace ce sunan macen da yake wake da ita ne kamar yadda imrul qais yake ce ala imsu sabahan aihu dulalul bali adulal shine wannan addarusu riddigagge kuhai wanda yake riddigagge sun nasu mayya ne alazzabihil amisu asifu wanda iska mai yawan gudu alazzabihi ta lazumce shi arramisu wadda take rididdigagga falam ya baka babu abin da ya saura illa shajijul kazali sai tsayawa da take karyayya wa mustauqin yana nuni cewa kohon su mai ya sun tashi sun bar gurin har iska ta binne shi wa mustaqidun malahu abisu wa mustaqidun da gurin kunna wuta wanda malahu qabisu ba mai zuwa daskono wuta a gurin murahunan sai suke dafa abinci sun bari sun tafi gurin yace wa haudun da tabki talassama min janibaihi wanda ya riga ya ya, ya, kare daga hura shi wa muhtafalun da kuma matattara al-ihtifal shine haduwa yace darusun wanda yake ya riddige damisun kuma shahehi wa ahadi bihi rabona da shi wa bihi sakanahu akwai mazaunan shi tare da shi wa mayyata mayyata na nan wal insu da mutane wal anisu da masu ɗebe kewa ka an ni bi mayyata mustanfirin a yanzu kuma ka ce kamar gami da ni da mayya mustanfirin gazalan mutum ne mai korar wannan barewu tara alahu adisu wanda suka gan shi lokacin asuba da ni da mayya haɗuwan mu ta zamana kamar wanda zaka ce ya ga taron barewu ya zo ya zaburar da su sun watse da asuba wanda ba zancen ya kama su babu zancen gamuwa izaji ituha idan na je gurin tarar da ni abisun mai tsaranta zai ki mai kame huska wani mai kamamman huska a basa wata walla mai kame huska zai maida ni raƙibin kuma mai kiwo alaiha a kan talaha harusun yana mai kiwo a kanta duk lokacin da na je in ta gidan su mai ya an sa wani wanda zai tsare ba zan kai zuwa gare ta ba sata a timur alƙaisi ma'asuratan zata je ma imrul qaisi tana mai hikaitawa yuganni bi al'abirul jalisu al'abir mai wucewa aljalisu mai zama yuganni biha yana waƙe tare da ita ya ce alam tara an namar alƙaisu ba kaga cewa amru alƙaisu ba kada alazza haƙiƙa ya nace ya lazumtu bihi gami da shi da'uhun najisu cutar shi wadda bata waraka imrul qais duk wanda karanta waken shi ya gani tun daga farko har zuwa karshe yadda yake ta jaji akan matakin da suka kubuce mishi yace humul qaum la ya'lamuna alhija su mutane ne wanda basu jin zahin zambo wa hal ya'lamul hajarul yabusu shin dutsi wanda yake busasshe zai iya jin ciwo basu jin zambo ko an musu fama lahum fil ula rakibun wala lahum fil waga farisu yace fil ula a cikin wajen ɗaukaka malahum rakibun basu da mahayin doki kaf kabila su ba wanda zai tashi wajen zuwa abin karamci wala lahum fil waga farisu farisun babu wani mahayin doki a cikin kabilar su fil waga an tashi yaki a wajen hallaka babu wanda zai je mumardumatan fihi yarul malami kama da asal adamul da'isu yace mumardatun a kewaye take an shahe ta fihi yadul malami kabilar su ma'ana a cikin tabki na zargi kama da asal adamu da'isu kamar yadda mai takewa yake take fata iza tsama hannasu lil makarmati fadar fuhul mudriqun na'isu iza yayin da annasu mutane maha suka daga idan su lil makarmati zuwa ga doko abun karamci to fadar fuhum su idan su al mudriqu wanda ya kasa yake sun sadde kansu anna'isu sai gengedi duk abin da za a je wajen karamci neman daraja su suna gengedi ake yin shi ta'aful akarimu isharuhum al akarimu masu karamci ta'afu suna ƙin izharahum saraukantaka da su siriki ba wanda ke arman su don kaɗin rashin karamci fa kullu ayamahum anisu dukkan matan zawarinsu a zamana suke babu armi bila zaujin ita ce anis dan saboda rashin karamci falan ma balaga hazal baiti yayin da kai wannan baiti tanabbaha zalikan na'imu wannan mai barcin sai ya halaka waje ala yamsahu ainihi ya fara yana shahe idan shi wai kuli yana ce a zurru mai mata yamma na unin namu zurru mai ma ne zai hana ni barci bi shi irin gayar musaqqab da waƙawa da take ba tatatta ba wala sa irin ba ma waƙawa da take an san da ita ba mai yawo fa qul sai ce ya gailana man haza gailana waye wannan fa qala sai ce ai al farazdak farazdak ne wahami zurrun ma kawai zurrun ma sai kwashi zahi fa qala sai yake cewa wa amma mushaji'ul arzaluna falam yasqa man bituhum rajisu sai aqiluhum amma sa'il kirami iqalun wa tahbisuhum habisu ya ce wa amma mashaji amma kabilan mashaji ta su faraz da in al'arzulu na kaskantattu falam yaska man bitahum rajisu arrajisun wani girgije lam yaska man bitahum bai shayar da gil'i wannan ciyawa su ba saya aqiluhum an masail kirami iqalu iqalu da baibayi saya aqiluhum zai darme su an masail kirami gami da aiki na karamci wai habisuhum habisu mai kamewa zai kame su ya mushi raddi gami da zargi wannan zamban shi faƙultu sai na ce al'ana ya sharaku a yanzu a yanzu zai maƙura fai suru sai zabura wai ummu haza wa ƙabila hubil haja ya gama wannan da ƙabila shi da zambo fa wallahi ma za da alfaraz da ƙala an ƙala faraz da bai ƙara komi ba kawai sai ce ƙubu hallaka ya zo rumaima mummuna ta tabbata gare ka ya kai zo rumaima a ta arudu limisili bi maƙalin muntahil shin zaka bujuro ma kwatankwaci na da magana da take ta ƙarya muhal shine ƙarya ce sun ma'ada fi nawa mai sannan ya koma cikin barcin shi ka Allah ya sama ashe an kama bai ji komai ba wasara zurrumma wa sirtu ma'awi zurrumma ya tahiya shi nima na tahi tare da shi ya ce wa inni la arafihin kisaran ina ganin karaya tare da shi hatta tarakana har sai da muka rabu an yi mushi waken da bai mai da irin shi ba wannan shine karshen wannan mukama abin da muka faɗa daidai Allah ya mulada in kuskure Allah ya mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi in Allah ya kai mu rana ta yau shine darasin karshe na satin da ke bi mishi kuma jarrabawan mukama guda biyu da sahihul bukhari